الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بايك أنواع مسلمين وسجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرمت للتافن واتو سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مجلسنا قريب قوم الشهود كينان شاءكم يومنا رانر daya ga watan rajab har an shiga rajab Allah akbar kaga daya ga rajab ramadan duka duka wata daya kenan da kwana 29 ko da 8 yawa to kaga lokaci ya tafi kuma wannan wata na rajab da ake cewa ai azumin shi azumin tsofaffi mun sha faɗa ba shi da dalili babu wani hadisi da ya inganta kan falalar azumin rajab babu shi har babban limami ibn hajar yana da littafin tabiyanul ajab fi ma ja fi siyabin rajab ya ce abin mamakin mutane suna karanta rubabbun hadisai kan azumin rajab babu babu wani azumin tsofaffi in akwai azumin tsofaffi to asali ya kamata a samu laifin tsofaffi kaga babu shi babu shi to wannan kenan sannan kuma yau rana ce ta goma sha uku na tsammani ga watan janairu a 2024 bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وأثناء عودته من الطائف بهذا المصاب الجلل توجه إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء to idan ba a manta ba mun tsaya ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi birnin ta'if mun tuna ko ya tafi ta'if dan ya iyar musu da sakon mahalicci shi mutanen ta'if suka nuna ta'addanci da rashin dattako har suka yi abin da bai kamata ba to shine lokacin da ya dawo shine ke cewa asnawa kuma kuna iya tuna wannan yaron nan kirista mai suna wa addas an gane ko to lokacin dawo shine cewa asna audatihi min at-ta'if bi hadha al-musab al-jalali توجه إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء lokacin da asar salam ya juyo daga ta'if zai koma yana cikin wannan musiba aljalal mai girma an ki karɓar da'awar kuma an yi bakar magana kuma an yi mummunan mu'amala kuma har an turo yara mabarnata su yi masa ta'addanci shi ne almusabin jalal to a cikin wannan hali sai manzan Allah salasalam ya fuskanci ubanci ne tawajja sai kai kuka zuwa ga Allah azza wa jal yana roƙon Allah da wannan addu'a da za ku ji tare da addu'ar addu'ar isnadin su ba'ishi in sha faɗa amma dai ma'anar addu'ar tana da matuƙar kyau na yawa wanda addu'ar in ka sare ta hasken annabci ma ya lullube ita kanta addu'a in ka kalli lafazin ka ji ma'anar lafazin na'am sai manzon Allah ya ce a wani lokacin ya Allah ni ka ji ba Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati wa hawani 'ala nas ya Allah ina kawo kukan rauni na gare ka mana ni mai rauni ne suraka inni ne ashku na kawo ƙara ilaika zuwa gare ka na ba'afa raunin kowace ba ni da ƙarfi ya Allah la ilaha illallah to dama wannan shine abin bukata kai dama ka san kai ba mai ƙarfi ba duk yadda kake jin kai kai mai rauni ne kawai inda asalin ka tsarto mani ne kuma ƙaiƙayi in ya dame ka dole sai ka sosa sai Allah ya ga dama ƙaiƙayi mai tafi to ina ina ƙarfinka bacci zai danne ka kuma dole kai shi ba ka da ƙarfi kuma Allah ga dama sai ciwar ya ciwo ya kawo maka rashin lafiya Allah kawo lafiya gaba ɗaya a taƙaice mutum mai rauni ne to shi ne ya ce ya ubangiji ina kawo ƙara gare ka na rauni na ba ni da ƙarfi to kaga wannan ai annabi nuhu shi ma mai ce inni maghlubun fantasir ya ubangiji an rinjaye ne Allah ka taimake to shi yasa yace cikin addu'ar akwai haske na annabci ciki ɗaya kenan ya kuma ce ne wa qillati hilati wa qillata hilati da kuma karancin dabara ba ni da hila ya Allah ai la haula wala quwwata kenan illa billah na'am wa hawani ala an-nas yanda na zama agun mutane ba komai ba yana nufin mutanen fa'i dole ka san mutane a nan su waɗancan ne masabai lahu inda hun kabir su da ka yi wannan magana ya ubangi ina kawo ƙarar rauni na zuwa gare ka da ƙaranci ba ni da wata hila da kuma yadda mutane suka yi min irin wannan aika-aika na'am ya rabbal alamin ya ubangijin halitta al'alamina duk wanda yake ba Allah ba ana kiran shi alam man sha faɗa ba daidai bane ka ce alamina talifai la al'alamin kullu ma siwa Allah ko min al'alam arabto na'am anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi ubangiji kai ne ubangijin raunana waɗanda aka rinjaye su aka fi ƙarfin su aka danne su da ƙarfin mulki da ƙarfin dukiya da ƙarfin komai to Allah in mutane ba su da gata a wurinsu Allah kai ne gatarsu kaga lafuzza ne na ƙasƙantar da kai ga Allah na'am wa anta rabbi kuma Allah kai ne ubangiji na ila man takilu ila man takilu ya ubangiji zuwa ga wa zaka bar ni kaga ai ba yana kukan rashin taimakon Allah bane ga shi a'udhu billah amma ana koya maka lafazin addu'a tare da tana ga muku addu'a malamai sun ce islam da akwai akwai rauni da'ifi amma ma'anonin ubangiji ila man takilu gonwa zan tafi in ba kai ba babu wata kofa sai taka an gane ko la malja wala manja minka illa ilayk aina
ila ba'idin yatajahhamuni ubangiji zan zan koma zuwa ga wani nesa ne wanda zai min ta'addanci da wauta hmm? au me am am ila aduwwin mallaktahu amri ko ubangiji zan je zuwa ga makiyina ne wanda al'amari na ka danka shi a hannun shi ubangiji ba wanda zan je wurin shi in ba kai ba wato tsabagen mai da lamari zuwa ga Allah na'am
in in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ubangiji na in dai ba fishi kai da ni ba wallahi ban damu da duk abin da zai faru ka ji wannan magana saboda mafi hadarin abin da mutum zai gamu da shi a ce Allah ya fishi da shi ta yi lamar ya lalace ko to sai ya ce ubangiji in dai ba fishi kai da ni ba fala ubali ban damu ba komai ya faru komai ya kwabe in dai tsakanin da kai daidai ne Allah ban damu da abin da zai faru wannan kaga tawakkali na'am أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات ashraqatku
أشرقت bihi mm ashraqat bihi نعم أشرقت به الظلمات ko kana son ka ce ashraqta bihi mm kam طيب kamar da shi zulmat fa'il نعم ashraqat bihi zulmat نعم ubangiji ina neman tsari da hasken zatika ko fuskarka wanda duhunnai suka haska ku bihi a dalilin shi arabtum mhm من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك ina neman tsari a ce fishinka ya sauko a kai kai Allah ghadab da kuma ainihin wance kalarwa ka kai watsi da ni Allah ina neman tsarin da ke faru da ni kaga annabin Allah kenan da ai shi bai yi haka din ba da haka zai faru amma yana neman tsarin haka to yana gamu da zunubai sai da gyaran Allah wani zunubin bai da niyya bai da sani wani kuma ka samu kanka a yanayin da gashi nan ne kawai ta yaya za ka shiga kasuwa yau ka ce ka iya tsara idanunka ta yaya za ka buɗe talabijin ka ce baka ga abin da ba shi kake so ba hatta makarantu ka je jami'o'i a yau misali alamar ci gaba ne yara 'yan mata su tafi yadda suke so to kaga wani lokaci zunubin ne yake zuwa har kofar gidan ke kama ka hanya wani lokaci kuma shaidan ne yake rinjaya mu faɗa shi yasa duk dare ana so mutum ya ringa ce Allahumma ghfirli dhanbi kullahu kun tuna addu'a ko diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu madalla sunubaina wanda nayi a fili da boye Allah ka gafarta ƙanana da manya tun farkon balaga ta zuwa mutuwa duk Allah ka shafe su sai ga ganin Allah ba wannan kuma musamman cikin dare lokacin da kowa ke bacci kai ka tashi ka samu munajati da mai duka kai kuka zuwa gare shi in duk kofofin yan adam sun kulle shi ta sa kofar ba a kulle jalla jalalu na'am laka al'utba hatta tarda al'utba gwagwarmaya na a yi ta kici-kici har wato in turmuza hanci na a ƙasa ina neman yadda ka shi ne al'utuba sun ci gaba da ya Allah sai ka yadda da ni laka al'utuba hatta tarfa sadakar da za ka yi tilawa ƙur'ani da za ka yi azkar da za ka yi ziyara gun marasa lafiya ba da ci ba da sha gwargwadon hali shi ne al'utuba an gane ko? na'am ولا حول ولا قوة إلا بك kaji magana ke babu haul babu kowa a hadisi ya tabbata cewa an hore ku da karanta taskar aljanna ita ce la haula wa quwwata domin idan ka faɗi wannan kalma abinda kake cewa ba abinda ake ce ma haul duk wata dabara to ba ni da ita quwwa duk wani ƙarfi to ba ni da shi illa billah saboda ka yawaita maimaita wannan alfanu ne ga muminiya daga cikin azkar da ba a sakaci da su annabi ya ce da sabis ne ya ce da su salasala ku riki wato mai sulke ɗinku gabar shiga gabar shiga wuta mun san sulke ko? suka ce yaman za mu ji yaƙi ne ce a sulke gabar shiga wuta me yace ku dinga ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wannan shine shine shield ku rike su to ina zan wasa da su ko ai kullun cikin rashin lafiya cikin lafiya a kowane lokaci kada mu mene harshen shi yanke musamman wannan zamani da ke cike da fitintuno iri iri jarabawa iri iri الله كذا تدب نعم العوف يعني أخرجه النساء وغيره بإسناد ضعيف من قال بيان ضعيف نعم العودة من الطائف to shikenan daga nan kuma sai an kare zama a ta'if wajen kwana goma gida gida an je lungu lungu an je amma ga abin da suka yi to sai al'audatu min at-ta'if eh in ka ce al'auda shine dawowa zihaban wa يعني عودة داوى للطائف نعم
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجعا إلى مكة نعم.
حين يئس من خير من خير ثقيف تو دقنا النبي صلى الله عليه وسلم انصرف سيجويو سيداو daga birnin ta'if zuwa ina kenan raji'an yana mai komawa ila makka ta zuwa birnin makka yaushe ne ne hina a lokacin da ya isa ya ɗebe ƙauna min khairi saƙifin daga alkhairi na saƙif saƙif su ne ƙabilar da ke zaune a ɓaya sunan su banu saƙif in ɗan wannan ƙabilar sa ce da shi a saƙafi a saƙafi a raftun da ya yi da'awa suka ƙi sai ga to shi kenan bari ya koma zuwa makka yana mai juyowa دقى عينهم طائف مهم.
حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي
lokacin da ya dawo sai ya zo wani da ake kira wadin nakhla wuri ne mai cike da dabinai sai ya tsaya a wurin ina sallar dare tafiya ce ta kilomita 100 a yanzu ko mil 60 kila ka ce to ai ba sai an kwana a hanya ba daga nan zuwa zari sai ka kwana a hanya madalla to amma in kana maganar zamanin yau ne da kake da wato means of transportation iri iri wancan lokacin babban abin da ake amfani da shi a yi tafiya zirga-zirga ibine ne ba raƙuma ba ne? raƙuma ne da abin da kuma dawakai da jakuna to kuma lokacin da aka bar a'in ba lalle ba ne ka ce sammako aka yi to a hanyar zuwa sai ya da zango a ainihin nakhala sai ya miƙe yana sallan dare wannan ya nuna maka ko kana cikin tafiya sallar dare kiyamun laili ya halatta kai sallar da ba za ka yi ban kana tafiya su ne sunanin rawa ce sallar raka a uku raka a hudu kafin azar ko biyu kafin da biyu bayan azar a wani ana kinsa rawa ce a cikin tafiya ba za ka yi ba ibn umar yake ci a in cika su kuma in yi kasar ce in zan cika su in cika sallah in zan yi su ka in cika sallah ya ce lau sabbahtu la'atwant so da bai tabbata a sunna ba cewa in dai kana cikin tafiya ne ka dinga yin nafilfili da ake kafin azhar amma ban da sallar dare za ka yi kana da hali ban da sallar wutiri ita ba a bari ko kana cikin tafiya ban da raka'atal fajr za ka yi ban da sallar duha kun gani amma arrawatibu ba za ka yi su ba to dalilinmu shi ne annabi salama a wannan wuri yayi sallar dare shi yasa ya ce mai qama fi jawfil layli yusalli mhm فمر به نفر من الجن الذي ذكرهم الله تبارك وتعالى jamil jamil a daidai lokacin da yake sallar dare sai Allah ya kaɗo kan wata jama'a ta aljanna aljanna ma ne suka zo suka bi ta wurin kuma shi aljani yau wani aiki ne gare shi ta ce ga kano da taimaka ya dawo cikin ƙasa da minti goma wata halitta ce ta musamman shi za ke cewa isko kai ai an gane ko duniyarsu daban tamu daban ci aya ko wani wallahi ya aure aljana ƙarya ne ba gaskiya ne duk cuwa-cuwa ce duniyar su daban tamu daban an gane ko kuma mutum ya tsaya a inda Allah ya shi cikin su namu akwai mu'mini ciki akwai musulmi ciki kwarai da gaske kuna karanta ne Sheikh bin Baz lokacin yana karanta a jami'ar Musulmi ta Madina abinda suke da wani dalibi aljami a jami'a a Madina lokacin yana karantarwa to wani wani abu ne kuma da suraka a wannan lokacin sai ya tashi yana sallar dare famar rabihi haka ne kuwa in ka ce annafar ƙura'an ya faɗi nafar? mai Allah ta'ala ce nafar min aljin yastami'un alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim in ka ce nafar adadi daga uku zuwa tara shine nafar to sai Allah ya koro ya kado kan wata jama'a tawaga wata kaukaba ta aljannu suna sauraron annabi sallallahu alaihi waɗanda shi ne Allah ya kuma suka musulunta nan take hina irin wakta idan suka yi imani kuma da suka ji ƙor'anin suka ce kai inna sami'ina ƙor'anin ajaba yahdi fa'amanna bihi walam nushrika bi rabbina ahada to a wannan lokacin ne abin ya faru suka koma ya qaumana inna samina kitaban unzila min ba'da Musa ya ji Allah ai mun ji Qur'ani kun ji kun ji mai ban mamaki aljannu kenan da suka zo ma suka ji ana karatun suka ce an sito ku shiru ku shiru wa israfna ilayka nafara min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya walau ila qawmihim mundirin ansitu shi aka yi aljannu sun ji ana karatun ƙur'ani sun ce a yi shiru amma mu mutane ana karatun kuma muna surutu wani lokaci ba daidai ba ne saboda aka sai Allah ya kaɗo kan wata jama'a cikin aljannu a wannan daren na'am kuma suka yi imani wantaqalu ila da'wati qaumihim al-islam suka ciru daga nan wuraren suka je suna kiran mutane su zuwa ga addinin musulunci وفتحوا مجالا جديدا للدعوة الإسلامية في عالم غيره يا سلام a dalilin wannan sai aka bude sabon dimension misali wani irin fage kuma na da'awa da'awar ana yi tsakanin mutum ne a nasarar da kuma mutane ta yanzu kuma aljanu suka zo kenan kaga an bude sabon fage kenan arafton fage to Allah madaukaki sai ya faɗa game da haka
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال
tun daga aya ta 29 kenan zuwa aya mai lamba 32 a cikin sura mai lamba 46 al-ahqaf Allah ya yi magana kan wannan abin da ya faru a wannan daren wa iz ka tuna sarafna ilaika nafarun min lokacin da sarafna muka kado kan wata jama'a ilaika zuwa gare ka ya rasulullah bayan ka bar fa'i mutane sun kika Allah sai koro aljanna shikenan da haka wani malami ke cewa in duk duniya za ta kibota ma Allah akwai wata duniya tana yi shikenan kai kake da cutuwar wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi saboda haka yani muna so mu dauke mu fassara kalman ɗaya bayan ɗaya sarafna muka kadar da muka kado ilaika zuwa gare ka nafar wata jama'a nafar daga uku zuwa tara na daga aljannu yastami'una alquran suna sauran qur'ani falamma a lokacin da hadaru suka zo inda ake karatun ƙuran ƙalu suka ci kai an sutu an sutu an suna gaya mutane su kushur kushur kushur kushur me yake karantawa ne aljannu suka ce an sutu ku yi shuru falamma qudiya haka ne lokacin da aka ƙara karatun ƙur'anin wallau sai suka juya ila qaumihim zuwa ga mutanensu mundirin suna masu wa'azi kenan a lokacin da suka ji tilawa ƙura'ani suka ji saƙon tilawa sai suka zama transformed suka kasance masu da'awa su a karan kansu munziri wannan aya ta farko kenan aya ta gaba sai ce ƙalo sai suka ce su waɗannan aljannu muminai da suka zo suka ji ƙura'anin da suka je gun mutanen sai suka ce ya kawo mana ya ku mutanen a shi kenan yadda mutane muna da alƙaunu su ma suna da ƙaunu ƙaunu na nufin ainihin mutane na nufin jama'a haka ce jama'ar aljannu jama'ar mutane haka ne ko sai suka ce ya ƙaunana ya ku mutanen mu inna sami'ina kitaban unzilin ba da musa kawai a yi mun ji wani littafi kitaban wanda aka saukar da shi min ba da musa bayan musa ya wuce wani musa suke nufi annabi nabiyullah nabi bani isra'il wanda aka bashi a taura ai mun ji wani littafi a cikin wata sura suka ce qur'anan ajaba nan ba su ce ajaba ba can suka ce littafi ban mamaki nan kuma mun ji wani littafi da aka saukar bayan annabi musa shi littafin fa musaddiqan lima suna ba da detail game da Qur'ani yana gaskata littattafan da suka zo kafin zuwan shi saboda Qur'ani ya gaskata a taura ya gaskata linjila sai dai masu da'awar bin ne suka canza to ba romu da wanda aka canza ko kawo mana na asalin inda gaske ne qul fa'tu bitrat fatluha in kuntum sadiqin saboda haka ainin sai suka ce littafin da aka saukar bayan annabi Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata littattafan da suka zo gaba gare shi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim wannan littafin yana shirwa zuwa ga ainihin gaskiya haka zuwa ga hanya madaidaici ya qaumana ajibu da'i Allah suka sake cewa ya ku mutanen mu ku fa amsa wannan mai kira zuwa ga Allah ma'ana mun riga mun amsa kalifa wato kiran kaga ba su ci amana ilimi ba ashe ashe amanar ilimi ne duk lokacin da kaje majalisin karatu da ake karantar da sunna da kaje wani abu na ilimi to to nauyi ne akan ka kuma ka iyar da wannan sakon ga wanda shi bai samu zuwa ba annabi ce ballighu anni walau ku iyar da sako daga gare ni ko da aya sai na ji tafsiri kaza na rike sai ka je duniyar da su ba su da ma damun zuwa majalisin karatu kano dinnan garin na mai albarka gari ne mai daraja ta yadda da wahala ka ce ba majalisin karatu a kano in kusan na ce da kai ban san wata ƙasa ta bakar fata da ake karatu a majalisi irin kano ba Allah ba za ka kuskure to amma je ka ƙauye ko ba akwai da ba su da irin wannan alkhairi na karatu ba su da shi to kaddara kai ka zo majalisi ka ji karatu sai ka je ka iyar mana bari ga muku abin da ke faru na sha faɗin wannan ɗaya daga cikin ƙauyukanmu ne na nan kano ƙauyukanmu na je wani ƙauye zai kusan shekara kusan goma kenan sai suka ce yawa malam ka zo da Allah ka ji abin da ke faruwa yarinya ce ta auri wani yaro yaron a nan wurin ku yake karatu ya yi karatu to da ya dawo gida ya aure ta yarinya ce a ƙauye ƙauye sosai sun yi kwanciya na aure sai ce to wancan mu je mu wankan jana ba sai ta fashe da boka ta ce ni yar iska ce ni to ni karo ce mu wankan jana ba sun ji kamar kai na zai jure na ce wannan wace magana ce wannan wai a ita a wurin tafa wankan janaba sai karuwa ya ma sai ta wankan janaba sai ta yaji na ce da Allah suka ce wallahi ba ai saboda ka zo maka faɗa na ce turka shi kuma abin da ya ƙara ban mamaki da ta yaji ta gaya ma uwar sai uwar ta ce kyara ɗan banza ne da babanki muna wankan janaba kai faɓulin yadda kuka jin nan aka gaya min ne ka sake ni ce oh Allah ɗaya gari ban man madadin uwa ta gyara gishiri ya kasa gyara miya wai kyale shi ɗan banza ni da ubanki na wata zana bane a matsayin sa na malama ke ne ba la haula wala to abin da nake cewa ba abin mai dariya bane abin ne abin sa kuka ne Allah because I felt touched ya zai haka ce na faruwa a ƙasa irin wannan to amma akwai ko da ramadan ne sai kaga tafsirin da ana shi ne kawai ba ma tafsirin da ya kamata misali ka ya ce ana tafsiri daga bakara sai an sauke sauka suke ba sarfar sharsu wani da ƙari an sauke to ai duk mun sha imanin Allah in aka fara tun daga bakara karka so ka ji karatu far sai ce ja muje sai ja ta ai ba zai yi haka ba ai Allah kyauta to saboda haka wallau ila qaumihim munzirin su waɗannan aljanu malin sai suka juya zuwa ga mutanensu suna gargadi me suka ce a gargadin qalu ya qauman haka ne ko ya qaumana ya ku mutanen mu ajibu da'iyallah ku amsa kiran manzon nan na Allah shine da'iyallah ku amsa fa wa amilu bi ku yi imani da shi ma'ana so sun yi kenan sun yi imani in kuka yi imani da shi ko da Allah din yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim Allah zai gafarta muku daga zunubanku ya kuma tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi aljanu ke wannan magana suka sake cewa man la yuda illa ina so ku sani duk wanda bai amsa wannan kira na Allah ba falaisa bi mu'jizin filar ba zai gajiyar da Allah a ban kasa ba ya rage na ku suna gaya ma 'yan uwansu وليس له من دونه أولياء baya ga Allah kuma su wanda mutanen ba su da masu taimaka musu tunda sun jiya ma Allah baya ulaika fi dalalun waɗannan su ne waɗanda suke cikin bata bata kuma da take tafili karara waɗannan aljannu ana kiransu aljannun nasibin nasibin garin su kenan ina take yanzu Allahu alam amma dai a cikin littattafin haka ake cewa aljannun nasibin daga wace fuska suka taho tun su aljanu suna da ƙasa ne yawancin su wasu suna zina a gida wurare marasa tsarki kamar shuri kamar wuri nan da ya haka misali waɗanda suka fantare cikin su ana ce da su shaidan ba duk aljani ba ne shaidan kusan da wannan amma duk shaidan ne aljani a gani kalmar shaidan kirari ne na fantarare shi yasa cikin mutane ma akwai shaidan ai ai kwarai kuwa shaidan shi aljani ne amma ba shi ne ubansu ba ubansu shi ne aljanu wani tarihi non aljani yake cewa da aka hira da shi a dalilin shiga jiki wani mai rukuya yake hira da shi ya ce to ai shi wani shaidan da kuke ji ba shi ne shugabanmu ba shugabanmu shi yake gaya su shi shi kafiri ne ko mumini ne kuma aljani ne halittarsa Allah ya lalata halittar saboda taurin kan da ya da kuma girman kai da ya ma asalinsa aljanna don ya ce illa iblisa kana minal jinni fa fasaka an amara arabtum da haka ya ne sai suka yi da'awa suka miƙa da'awa zuwa ga mutanensu an gane ko ci gaba وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقاء الجن وعرض الإسلام عليهم داع من الجن sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya mika bukatar haduwa da su kansu aljannu din wa arada al-islam alaihim da'il jin da'im min al-jin ko yawa shi wannan wanda suka ji wannan magana daga amsarsa sun je sun gaya mutanen su to sai suka gaice shi ya zo unguwarsu a yankinsu ya karantar da su ɗan mas'ud ya ce muna tare da annai muka neme shi muka rasa sai da safiya kamar daga shuri ya fito da haka wasu na ganin masallacin nan da ke kusa da jarwal a maka da ake kira masallacin aljannu a wannan point ake wannan wuri masallacin na nan yanzu haka a maka sunan shi masjidul jin ko hajji ɗaya na baya mun bi ta masallacin masallacin aljanna amma ai suna ne a rahtun? to annabi sallallahu alaihi sallama ya amsa kira a dalilin shi wancan da ya je yadda sako a madadin aljannu sai suka miƙa goron gaita zuwa ga annabi domin su ji sakon addini yadda ya kamata kuma daga source daga tushen da bai gamu da ainihin gurbata ba na عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن an samo daga amir shi kuma amir ce na tambayi alƙama shi alƙamutu shi ne alƙamutu bin ƙaisin naha'i an gane ko babban almajirin ɗan mas'ud shi kuma ibn mas'ud kun san ƙarshe sai bar maka sai je tare a ina a kufa a nan ne assasa makarantarsa ta fiƙihu shi ne sahabin nan da na faɗa a hutubar da ta wuce ko ba wani juma'a jiya ba lokacin da wani sahabi ya je gidan shi da safe kun tuna ko yawa abu wa'il mai suna shaqir yake cewa na je gidan dan mas'ud bayan sallar asubahi bayan asubahi to na tafi sai na nemi na shiga gidan shi amma sai muka tsaya muka yi sallama sai wata yarinya ku yanga ta fito ta ce yan baku izini ku shigo amma ba mu shiga ba can shi dan mas'ud sai ce ku shigo ba an muku izini ba sai ce to ai na dauka iyalanka na bacci ne sai ce bacci ka dauka iyalina gafalalu ne su dinga bacci bayan sallar asubahi kun tuna hadisi gafalalu ne dan mas'ud ke babban aikin shi yanko ma annabi sallallahu alaihi wasallam aswaki ana kiransa ibnu ummi abdin yana daga kabilar huzayn cikin manyan kabilan qurayshawa ne to sai shi alqamtu bin qais an-nakhai sai ce na tambayi abdullahi dan mas'ud ko a na tambayi alqama kai na ce shi dan mas'ud abdullahi kenan ya halarci ganawar da annabi da aljannu da daddare dan ungon sai je cikin dare har ana kiran daren lailatul jin the night of the jinns haka ya shahara a tarihi to yi tambayi alkama tun da kai almajirin dan mas'ud da Allah ko kana da labari tare da dan mas'ud aka je wannan ganawa da annabi ganawa da aljannu mecece amsar abdullahi dan mas'ud ko kuma alqama fa qala alqama ana sa'altu ibn mas'ud fa qult هل شهدت هل شهد احد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الجن yace tsaya kaje na tambayi abdullahi dan mas'ud nace da shi da Allah ya dan mas'ud akwai wani cikin ku ko sahabbai wanda da shi aka halarci wannan haduwa da aljannu a wannan lokacin tambaya ko wace amsa ya samu قال لا la ban gan shi ba shi kaɗai ya tafi to me yasa haka kira zaka hal zaka hararo to ai wata duniya ce mai ban mamaki Allah sai su shiga wurin kabana duniyar aljannu ne. abu ne mai sauki ɗayan suna cikin yanzu a yi karatun nan kuma ya tashi salin alim ba kuma ba za ka yi gane ba suna shiga cikin mutane ba sa cutar da kowa in masu imani ne har wasu na ganin ma wani lokaci za ka ji kana bacci sai ka ji kama an tashi da kai sallah mutum kan ji irin wannan wani lokaci wasu na ganin watakila wata jama'a ce ta aljannu masu imani da ba sa cutar da kai albarkacin rikonka da addini tuntuni ba na mantawa lokacin muna yin primary a nan ungon fage primary school ma da malamin mutumin kohar matan na jin baya rayu ya taba gaya mana wani labari da ba na mantawa har yanzu lokacin primary school ya ce an taba wata unguwa a cikin birnin na akan gida ne ya kasa zaunuwa duk wanda ya zo zana kwana biyu sa kwashi gawar shi aikuwa sai guje gidan yadda malai ba mu da mari kwanci tashirar nan sai wani alaran mai zo mutane da mugunta aka ce alarama ga gidan zama ta kaga ba su kyauta mai ba shi kuma yadda allah ya taimake shi malam kafin ya shiga malam sai da ya alwala yana tilawa ƙur'ani malam sai ga wata halitta jibgegiya suna rubuta ƙur'ani sun baza ga gemu har ƙasa wace ta wannan ba mutum ba yadda malam ki gama a shi aljanin sai ce mu ba mutane ba ne jama'a ce cikin aljannu ko mutanen ku da ke mutuwa mu ke kashe su yadda kashin nan har yau in zan wuce wajen gidan bukar madibukar a nan haikar ta abin da ina kallon ajin namu ajin da ne karatu a wurin sai yake cewa mutanenku suna zuwa wasansu da janaba ba sallama ki dawo mai su kafa ƙur'ani mu ba ma ba da uzurin musu gamu ba za mu kashe mutum ƙur'ani amma tun da kai daban ne tsarin wasu shuru mutane ma na musu ga mana ya mutu ba can kuma to dama a ramma dama gidan na marayu ne to kuma a shi ka tuba malam ya ce malam ya tafi aka koma gidan da suka sake koma kashe mutane wannan abu nan da yake da daɗin tarihi ne ba na manci labarin dandamali ba wata ruwaya ce ko abin nan kawai labari ne bayan kuma tun da shahidi ne shi ya san abin da ya faru misali me yake nuna maka akwai jama'a ta aljannu har aka ce wasu masu kan dan gwamutsa su bar in suka ga kazantar mutane na sabo yawa kuma masu imani cikin su a to su mahalittu ne ya ma'asharar jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtar fanfudu la tanfuduna a shekarun akwai mummuni cikin su dan fata an gane ko babu wani dalili na kaji tsoron su in ka tsoraci Allah ya kafi karfin su amma lokacin da ɗadayin suke Allah sai suke hawa kan mutane da azaba wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin fazaduhum rahaqa muhanzarta mu samu gun kwana ko na قال لا ولكننا كنا مع رسول الله صلى sai ce الله عليه yace a a وسلم ذات ليلة jazakallahu khair babu ɗayan mu da ya bi annabi ganawa da aljin sai dai abin da ya faru mun kasance tare da manzon sallallahu alaihi wasallam ta lailatin haka ne ko wato wani dare ففقدناه muka neme shi muka rasa kawai suka ce namun zalla ya ce muka neme shi muka he just disappeared ba mu gan shi ba fafakan na in ji wa kenan dan mas'ud ke ba da labari bisa hanyar almajirin sa alkhabata sai muka neme shi muka rasa فالتمسناه في في الأودية والشعاب malam muka dinga ku je ku ina manzo Allah yake shine al'audiya mu shiga wancan lungun mu shiga wancan ciya mu shi- muna neman manzo Allah muna kwalema muna cigiya ba su san wani asana ne zai yi ba amma su dai sun samu kansu cikin damuwa na'am فقلنا أستطير أو أغتيلا Mm, sai suka ce to istutira muna jin aljanu ne suka dauke suka tafi ko kuma an kashe shi shi ne uguti a to kuna tare da mutum kawai sama kasa kuka rasa kwakwale za su dinga yawo me ya faru ne Me- to cikin tunanin da suka ciki kila an tashi da shi aljannu ko kuma dai kila a uzubillah an kashe shi ina ai wani makhluki ba shi da sai tsara kan annabin Allah abada akwai dai abin da su ba su sani ba Mhm.
قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم sai ya ce kai a wannan daren mun kwana cikin bala'i saboda zuciya na tunanto annabin Allah ya tafi ke ina tushen da'awa ina harsashin babu amma za su su kai shi yasa ce fabitna sai muka kwana cikin mafi munin dare cikin damuwa da bakin ciki Hmm? na فلما أصبحنا malam da gari ya waye إذا هو جاء من قبل حرارين kawai sai gashi ya taho daga cikin shuri a muka annabi yana keta abin nan kuma da sanyin safe kasan akan sami raba musamman wuri mai dan daushi akan akan misali ciyar sai muka annabi ya tunkaro da safiyar Allah ta'ala Mhm.
قال قلنا يا رسول الله ka ce ya rasulallah ya rasulallah ba su ya muhammad ba lalalala Allah ya hana a kira sunan shi la ta ja'alo du'a'ar rasuli bainakum kabe ba'dikum ba'da ya manzan Allah Mhm.
فقدناك فطلبناك wallahi kaji kaji larabcin faɗaɗnaka subhanallah mun neme ka mu rasa kuma mun neme ka mun shige ka faɗaɗnaka faɗaɗnaka beautiful expression yani mun neme ka mu rasa muka kuma ce muka yi kwale ma muna neman ka Mhm.
فلم نجدك ba mu same ka ba mun yi mun yi ba mu ganka ba ya rasulallah فبتنا بشر ليلة بات بها قوم da haka muka kwana cikin mafi haɗarin wani irin daren da ɗan adam ya taɓa kwana ciki gaskiya ne shi ne mafi tsadar halittar Allah mafi darajar duk wata halitta kuma Allah ya zaɓe su suka yi abota da shi sun gan shi sannan katsam su rasa shi to ai ba sai an gaya maka tashin hankali
فقال to kaji abin da suka faɗa to sai ba su ansa faƙar sai ya ce wa kenan sai ya ce mai ce salasala أتاني داعي الجن ai ba ku sani ba ne wani mai miƙa gayyata cikin aljannu ne ya zo wurina ta ba mu gan shi ba ta ba za ku gan shi ba aljanni ne ma'anar magana ke a tani da'il jin Mhm.
فذهبت معه sai na bin shi cewa suka ya rasulallah ya rasulallah mu jama'a ce cikin aljannu mun yi imani da Allah mun yi imani da kai karatunka a hanyar fa'i mun halatta mun je mun gaya mutanenmu sun karbi addini muna bukatan ƙarin haske ce ya kamata ka da haka ne ake cewa ba a taɓa samun halittar da ta samu galabar ta miƙa saƙon gayyata zuwa ga annabin Allah ba kai tsaye ya kuma je in ba jama'ar aljanun nan yana nasa zafi da amma special da'awa irin wannan kuma ya tabbai nemi shawarar kuwa ba on ceremoniously aka nemi shawarar saboda muhimmancin gayyata to kaga daga nan tashin hankalinsu zai kure ya ce ai wani ne cikin masu garcikan ya zo ya gayyace ni kuma na je me yi mu samu gun kwana ko yaƙuri muna za mu yi ƙarisa ko to فقرأت عليهم القرآن na je sai na karanta musu ƙur'ani to kaji ko ko kai za ka je ka yi da'awa ka iyar da saƙo to dole karanta wa masu musulunta ƙur'ani dole alhamdulillah muka je kan ruwa a kudancin najeriya shekarun ba da daɗewa za ka je kasar ogon za ka yi mamaki sai ka je ka ga ƙauye guda gaba ɗaya suna suna ta kallon shahada to me za ka yi sai ka ba su kalmar shahadar nan ka kuma karanta musu ƙwarai kuma abinda za ka fara karanta musu ita ce fatiha domin da ita za su yi sallah kuma suka ce ko mutum bai iya fatiha da larabci ba ka koya mai da turanci saboda ita fatiha rukuni ce amma suka ce in dai sura ce dole ce da arabiya amma fatiha saboda dole ce to rota masa ko da bakin boko ya karanta iya to ce sai na je sai na karanta musu qur'ani قال فانطلق بنا to shikenan sai na bi su
فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم nusu su ce ku zo ma fantalaka bina ce ku zo mu je ina muku inda na tafi shine fantalaka bina shine wannan magana annabi sallallahu alaihi fantalaka sai ya kama hanya bina da Musa habbai ke mu zo saboda gani ya kore shi ku zo ga ma inda na tafi ya nuna mana ya ce kun ga inda muka zauna shine asaro traces din su ga inda muka zauna Allahu akbar وآثار نيرانهم wutan da suka kunna suka yi girki ga yadda suka yi gurki gija babu su a lokacin sun tafi shi ne asaro saboda tabbatar musu ai ba su ya tabbatar sun yi imani gaskiya amma saboda gani ya ƙara koren jiki raftun na وسألوه الزاد فقال shi suka ce to ya rasulallah menene abincinmu menene tunda mu mun musulunta abinda ba ma son ci na kafirci me za ka gaya mana abin kai baki faƙala sai ya ce musu lokaci ya لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه ya ce duk wani ƙashi da kuka ga an yarda shi a ƙar wanda aka ambaci sunan Allah ya ƙa'ufi aidikum haka ne?
أكبر ما يكون لحم madalla wanda akwai nama cikinsa wannan shine abincinku duk ƙashin da ɗan adam ya gwagwayi tsoka ya yi wurgi da shi to ko aljannu abincinku ke ashe ɗan adam sama yake da aljannu ko bu gane ba tunda an ce abinda mu muka ci muka guyuguya aka bashi ne ya ishe ne abincin yan wanku ne aljannu yan wanku masu imani sannan kuma ya ce ne وكل بعرة على وكل بعرة علف لدوابكم haka كل kuma بعرة علف لدوابكم jamil in ka ce ba'ara shine droppings na dabbobi abinda dabba ta kasar shine alaf kun gane duk abinda dabbobi na 'yan adam suka sauke na kashinsu kuma shine kuma abincin naku dabbobi kenan dan adam sama yake da aljini ko ku gane ba wannan hadisi ne shahararre wanda yake muslim ya rawaito cikin kitabus salat na'am فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa فلا تستنجوا بهما فإنهما طاع الله to kaji sirrin da yasa aka ce ba a goge ba haya da kashi da aka yarda shi annabi ce saboda ai abincin yan uwanku aljannu mu'minin farko lafanta shi ne sirri ba a yi dan uwa ta za ka zo ka samu kashi ko kashin da aka yar a kwata a slaughter ne karkace za ka goge baya da shi na farko ma haɗari ne ga lafiyar jikinka da yake nan na biyu abincin yan uwanku ne aljannawa bisa nassin hadisi a nasar sannan kuma abincin dabbobinku abinda suka wurgar na kashinsu shi kuma dabbobin su ne suke amfani shi ne alaf a rogarsu su daga aljanni sama ya sama yake su kaga idan an ba su iko su suna ganin ba ma ganin su to kuma mun fi su ta hanyoyi da yawa by many ratings muna sama da su har malamai suke cewa wato ba mun aiko muku da manzanni cikin mutanen ku malamai suka ce ok cikin aljanu akwai manzanni kenan la manzanni cikin mutane ne kuma saboda darajar dan adam ne ma annabi mu mutum ne amma mutum da yake kowane mutum daraja su ma aljannun an ce dole sai sun yi imani da shi ba kuma su shiga wuta to ya ɗauko mana wannan magana ne fa tun tasowa daga fa'if sai magana ta yare shi aljannun suka zo wannan yi dalilin gayyata da suka yi mai tunda sun ji karatunsa a nahala ko mu gane gane to na haifar da gayyata lokacin da annabi sallallahu ya bar duniya da ya koma kofa almajirinsa alkama yake tambaye shi yake tun da kaga annabi da Allah a wannan daren dan abin ya shahara ana kiransa daren aljannu da kai aka tafi cewa kaji kaji kai abin da ya faru shi ne kawo mana narrative din wanda ke cikin sahihu muslim fahimtum Allah ya samu dace ya kara mana albarka ya taimake mu ya agaje mu ya kawo mana dauki a dukkan rayuwa Allah ya samu dace na ma iya fahimtar cewa sanda abu sallallahu alaihi wasallam yake karata alqur'ani suka ji ka suka je suka iya da sako a wannan lokacin gabar ba wata tattaunawa da ta fara a tsakanin su ma kenan kawai amma ma iya cewa on the spot sai suka musulunta kawai suka shiga da a dole akwai bayani mana ai wa in sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alqur'ana falamma hadaru qalu ansitu falamma tunda suka ce ansitu kun shiru dole ka hararo to mun shiru saboda mu ci qur'ani mai ƙur'ani kunji kunji kunji wannan magana fa gaskiya ne ya hadi ila rushd fa amanna bi walan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina kaga suka fara makansu wa'azi a cikin suratul jin shi yasa kake da sura sukutun da guda mai suna suratul jin sun tattauna ne suka je suka gaya ma dangin suka ce a in dai haka ne ya kamata mu je mu ga wannan annabi shine suka haɗu point ɗin nan a maka na gaya maka yanzu lokacin jeji ne aito to shi ne har yaje har za ake da masallaci masjidin suka ce asalin sunan masallacin kenan masallacin aljin da haka akwai tattaunawa tsakanin su kuma annabi ya magana da su ba lalle bane sahabbai kace ainihin an tattauna da su amma da annabi su ne kuma duk aikin da za a yi na hajji da wahala kace babu aljanu ciki a da wahala shekara zai kai kamar sha biyu yau muna maka aikin hajji sai wani dan uwa daga nan Kano ne sai shi malam kalli wani abu mamaki waya sai nuna min waya wanda gidan talabijin na Saudi Arabia suka dauko kamera ta cakko aljani wallahi yana ji da irin iqalin nasu kamera na Saudi yana commenting yace la ilaha illallah wa ma khalaqtul jinna wal insa yace ya akhi karim unzur da irin wani abu na kan wani yaron Umar aka yi rufe kan shi aljanna amma yadda ka san zakara fiw kamar iska iska ne lalle ko iska ce kai wato ita kanta kyamarar ma aljana ce to wala sai da ta cabko shi har yayi ya tafi yadda ka san zakara a madabci la ilaha illallah to Allah kaɗai san adadin waɗanda ake tare da su shi yasa kun ga wani lokaci kaga dare da kake ganin shi Allah ce mu dinga neman tsari wa min shirin rasikin mu nemi tsarin dare idan ya yi tsananin duhu don akwai sauran halittun da ke kai kawo wannan ci gaba na dan adam yana kore yawa daga cin arziki cikin duniya kwarai to shi yasa cikin dare ka nemi tsarin Allah daga shirin dare za ka shiga ban ɗaki baya ka shiga da kafar hagu ka kuma yi addu'a don suna nan alabe in miyagun ne yara ku koya musu azkar na shiga ban ɗaki har suke cewa kuma duk inda kake da wani kwazazzabo a gida karka dinga watsa tafasasshen ruwa malaban wasu daga cikinsu ne don yi kan kashe su tare da sukan ɗauki tsawon lokaci kafin su mutu wani ɗan jarida a masar suna isa dawud da za ku gani a cikin night hiri sai ce ainihin tattaunawa da aljani ina ka gan shi ce a rukuya ake yi yi magana aka yi magana to shi ne ke ta bayani gashi gashi gashi ya ce shi yaro ne duka duka shekarar su 150 ya ce a dunan aljannu yaro ne bai isa shirin bai kai ga shirin bante ba tuku kaga a duniyar mutane shekara na wakil shekara kusan uku ke da da hamsin amma yaro la ilaha illallah خلاص في أسئلة بسم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
malami ɗalibin suna na gaji busa a gidanmu kuma da na fahimci suna sai ba na yi na zo na kasance a halin karatu mahaifina ya ce shi ba zai taimaka min ba sai dai inda biyu shi ya dinga dinga yi tare ya ce malam zai iya bi amma mun zai karatu to da farko dai ba abu ne da ake so ba ka ka busa algaitarka shi ne ni ɗalibin ahalusun malamai suka ce wannan kodakan domin ka kira kanka ni ahalusun nan kana kana yabon kanka ita amma to ƙarya ne ahalusun nan suna ita ce hanya sai suka ce ka ce ni ina cikin ahalusun nan insha Allah saboda gudun yabon kai wala ta zako an fusa kan ko halin to amma ai bayani idan a gane shi sai ka fahimci haka shi gidansu busa ake to busan nan wace iri ce ko dai zaman ta mutum yana busa algaita kun san algaita ne a ƙasar hausa ko kuma misali shantu shantu ma ana busa ta in ta kama ga inda ake yi a takaice sana'ar da dai su suna busa algaita da kira irin da sarakuna to ina zuwa haram ne wannan busawa suna yi sana'a ce haramun ne ko halasai mu ya danganta inda al'adar mutane suna busa saboda bukukuwa na sarauta ne mai laifin ce al'adar mutane in mai kyau ce mai kyau ce za ka ce laifin ba ne sai abinda in ana yi ana ƙarya ana yabon wanda bai kamata wannan ne ke da matsala amma don busa tutu simsal lokacin da sarkin kano ado allah ji shi da rahama da ya zo buɗe masallacin nan 1999 a watan july aka ji bindigogi a unguwa dam dam da mutane suka sai ka ce harama al'ada ce ta mu na lokaci ya wuce ku yanzu ba sai labari ba al'adar mutane in dai ba sa'uban ka bashi duk aure in za a ɗora me muke kawowa wa zai ba da ayan goron bayan babu kuma sai ka ce laifin ai ba za ka samu ba ayan goro ba hadisin goro amma tun da al'adar mutane conventional practice na mutane to ka bai sun ce adatul balad kasunnati wai al'adar mutane in mai kyau ce kamar sunnati amma akwai al'ada baka da ba a yadda ba da ita bai wasan kanin miji al'ada ce amma nan maguzanci ne bayan halatta ya za ka wasa da mata kan wanda za ka yi aurenta to na koro muku shimfiɗa ne wannan busa da ake yi a al'adar mu in sana'ar gidanku kenan kana yi a matsayin al'ada to amma idan ana yi da zimmar cewa kawai zagi ne da zambo da cima zaune kawai tsirin an zo ku dinga mutane kuma neman kuɗi to wannan zama lafiya ta kai ba halaka inda wannan to kuma ina jin yawanci abin da ke faru dama na koro muku bayani da ne cikin abin da nake nufi ke tun da ke haka ne ka bashi nemi sana'a kawai nemi sana'a to sai mahaifinka ya ce shi kuma mene ne ba zai taimaka mini ba ba da da ya karatu za to me yawa da busa yake yake taimaka maka karatunka sai yayi busa tukun sannan kila ya samu wani abu to ya zaka yi in kana da hanyar samu wanda yafi wannan tsafta ka je zuwa gare ta in babu ka ci gaba da rarrafawa har Allah ta'ala ya sa ka zama ka tsaya da kafar ka ya kai ya to sai inda abin da ya zama haramun ne karara in yace to shi fa sana'ar shi aje ai fashi da makami in baka yi ba karatu nan ka rubuta shi kun fahimci da kyau sauran ganin sai ya ci gaba dai har Allah ya kawo musu abin da yake kyau Ah, wannan shine abin da ya kamata to sai dai inda shi mahaifi zai yi shawara sai mu ci ai bai kamata ba saboda abin da dan kai ga maka wataƙila yana da dalili ka ce za ka ɗau wannan mataki mai zafi a kan shi ya kamata ka gyara haka wataƙila zai fi kyau na'am
ba cikin mismar na'am ba cikin mismar mismar na shekar shi ne jaujo da kuntigi da kalangu da ganga da dundufa mai cike da batsa da jita da piano waɗannan duk su ne mazamir shaitan amma busawa da ake tutututu na sarakuna don wani biki na ɗan ƙaramin lokaci ka bashi a matsayin conventional practice na mutane. in ya shafi suka wato ainihin magana ta banza da ƙarya da yaudara da ha'inci da sauransu to ai watsi da shi zai fi kyau dai ya nemi abin da ya fi kyau kawai tun da yawanci kirare ake ma wani wanda ake musu kan kila bakin azzalimi ne amma kana masa kirare Allah ka samu dace na'am
assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam Allah ya saka da alkhairi ayya rikici mana idan tattalin arziki na ya yi ƙasa zan iya dakatar da haihuwa na ɗan wani lokaci
to maganar dakatar da haihuwa kun san a 1979 aka fitar da wani kundi a zilakcin da na yi kiran itm zare kafin na taho gida mai taken wato tsokaci kan gwagwarmayar masu haɓakawa yara haɓaka ilimin yara ya tarihi na sake ɗaukowa na asalin ita kanta kalmar agile ɗin nan ne analysis akan kalmar agile tun daga kalmar har ƙarshe da kuma rubutu na irin su marco franci abinda ya faɗa mai ake nufi da empowerment a mataki hudu da kuma abinda ake nufi da sidao sidao kundi ne da suka rubuta wanda suka ce duk wani nau'i na dankwafa ya mace a kau da shi daga ciki har da gado da aka ce lizzakari mithlum su ba daidai ba ne amma a hankali a hankali suke yi to daga ciki kuma akwai maganar haihuwa ma ta yawa a rage ta dole ne kawai shi ne duk ajandar su bilgar din nan wannan shaɗani mai karin nan gari zai na raba kuɗi ma ba ya da mugar ajanda to amma tsaya mana haihuwa tattalin arziki yana hayayyafa ba shi da abin da zai ciyar da iyalin shi ka ɗaukar misali ko kuma haihuwan nan tana jawo barazana ga lafiyar ita wannan ainihin wannan matar ko? to ne halatta a dakatar da haihuwa in dai tana barazana ga rayuwar ita uwar saboda kare garin je nemo wanda ba mu da tabbas a kan shi wanda muke da tabbas a kan da ta halaka ta ya za mu yi digirgire da rayuwar dahil saboda wanda yake ba lahir ba da haka ne suka ce in mace na da ciki kuma duk bincike ya nuna in ba a zub da cikin ba za ta mutu ta zub da ciki saboda me a ceci rayuwarta domin ita mun ganta dahirci ɗan da ke ciki ba mu da tabbas game da shi kuma inda likita ƙwararre bincike ya tabbatar tabbas za ta mutu a dalilin ɗan to ba za mu yi zuban kasko da yawa ba bayan da sun zuba da mai abotin da ciki tare da cewa ba za ka zuba ciki ba ya kai kwana arba'in amma in kana da bincike na likitanci yardajje amintacce da tabbas ko a zubar ko ta mutu tare da ilmin gaibi sai Allah ita ma abin da bincike nuna kenan bisa larura bayan da ka iya amma wanda ya ce tattalin arzikin shi ya ƙasa sai in tambaye ka menene ma'aunin ƙasan da kuma sama menene ya ci na gani eh wallahi wallahi ma ne duka duka dubu hamsin nake samu a wata shi yasa kuma komai tsada sai mace da kai mai kuɗi comparatively kai mai kuɗi kai gana magana dubu hamsin wani abin da yake samu dubu biyar ne ko ba samu to da haka idan ka tsatsiye kasa shi yasa idan ka koma bisa wato na fi wani ya fi wani in shi ne ma'auninka za ka faɗa cikin matsala wani yana samun miliyan ɗaya amma duk da haka bai shi shi ba yana kasa ya danganta daga lifestyle ne mana ko kuwa to wani ya fi ƙarfi ya samu ka takalmi naira dubu biyar to akwai da muka samu labari riga sabuwa in ya sa ba a wanke mai in an gama da ita daga tela sai tela kawai masha Allah masha Allah masha Allah arziki gashin hanci wato in dai yasa sabon riga ba to in ya cire sai da ba wani talakawa Allah ya ba ku wallahi ba wai shi ya aka karfin a wanke riga ya sake sa an wuce sai muka ce kash za ka shiga kabari za ka mutu ka isa likafanin kuma ka ce ka fi ƙarfin likafan nasa haka zai kasance da har abada yana magana ku kai malam ɗan adam ne kalla innal insana la yatgha so da ka ni ba zan ce da kai ka dakata saboda abin da ka faɗa ba sai ka faɗi menene ma'aunin arzikin kai ka sato ai ba ka faɗa ba misali idan kana tunanin cewa duk sati kana cin nama yanzu ba ka ce ya kasa ba uzuri ba ne in wannan shi ne mawaninka amma gaskiya malam ina da ƴaƴa ne ba na iya ɗaukar nauyin su a makaranta an koro min su to kuma ka san akwai wannan matsalolin ai gidan haya yanzu masallacin nan waɗanda suka masu yawan neman taimako wallahi sun karu ko shaida da wahala mu jera sallah bakwai a sati kwana bakwai baka ji masu neman taimako ko kwana bakwai yawa kusan kullum ne tun kana tsammanin wasu kila ba da gaske ne Allah da gaske ne ta dan da hali ka basu ko ka basu hakuri Allah ka yassare mana to inda irin wannan ne aka samu kai cikin hali na kunci sai ka dakatar da haihuwa dakatar da haihuwa ana ma wannan ya halatta mana in dai ba ka dauki aqidar cewa mutane sun yawa a rage adadi da kai da matarka ko yanke shawara a hudu kawai za ku haifa daga nan kawai to wannan kaga yahudanci ne da baya halatta mutum ya kawo shi